بسم الله الرحمن الرحيم ومن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن افتري على الله ومن افتري على الله كذبا من بعد ذلك أولئك هم الظالمون ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذن لنا بهذا المعطل ولتعطف بنظرة تأتي لنا من خلق أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بأن muna yi wa juna barka da azumin yau yini na 25 ga watan ramadan hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da hudu da za mu ci gaba da tafsirin alkurani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran za mu tafi ne fadin allah wa man ittari ala allahi kadiba ko wa man ittari ala allahi kadiba min ba'di zalika fa ulaika humul zalimun allah yake bayan bayyanan gaskiya kiri-kiri ko kuru-kuru akan waɗannan yahudu da suke ta ƙarya wai sai duna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana riya cewa yana kan addinin annabi ibrahim amma kuma yana cin naman raƙuma da nonon raƙuma wai haramun ne a addinin annabi ibrahim cin naman raƙuma garin da zakuna za Allah ya ce musu ƙarya kuke shi namar rakuri ba ba zamani annabi Ibrahim aka yi wannan bayanin da kuke ba an yi ne a zamanin annabi Yaqub alaihi salam wa la nabiyina afdal salatu wa yace in kuma kuna in kuma ba haka bane a dauko a tauran ku zo ku nuna mana gurin inda gaske kuke yi tunda ku Yahudawa ne addinin ko addinin attaura ne in a attaura kuka ga wannan magana da ya dauko ta Allah har yake hada su da Allah ya yanzu ina hada ku da Allah shin ba ku ga cewa a cikin littafin ku labari bai bai tabbata muku ba annabi Yakubu yayi wato ciwo da ya ciwo ya bakance wa ubangijin Allah ya warkar da shi zai haramta wa kansa mafi koyon abinci daga gare shi da abin sha suka ce wallahi lalle mun gani aka tabbatar da wannan a qur'ani ne ya kula shi shi ne Allah yake cewa to wa man tare ba da zalika duk wanda ya kirkiri ƙarya bayan wannan debate da aka yi tsakanin shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wa'annan yahudawa wanda ya dawo daga baya kuma ya kirkiri wata ƙarya bayan wannan abin da aka yi faulai da wani zalimin waɗannan kam su ne azzalumai azzalumi babu irin zama kamar ya wato ya an yaba wa wanda duk ya kirkiri ƙarya bayan wannan hujjoji da aka bayar da dalilai wanda suka gaji da wanda ake jizatin da su to ka sake cewa ko za ka zabko ta ƙarya irin wanda suka yi to kai ka zama azzalumi kawai ulai ka wani zalimin wanda duk suka kirkiri ƙarya bayan wannan bayyanan gaskiya da kure su da shugaba ya yi lalle wannan ya zama daga cikin azzalumai wanda yake kirkariya
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Ubangiji ya ce, "Kun gaya musu ya rasu da Allah." Ka ce, "Sadaka Allah, Allah ya yi gaskiya." Daga kansu da tafiya ta tafiya suka ajiye ra'ayinsu na yanzu na ƙirƙira na ƙarya. Suka ɗauko abin da sun san shi dama zalunci da irin nasu. Suka yaɓa suka ce wai shi ne gaskiya. Kamar yadda Ubangiji yake faɗi وجحدوا بها وسيرتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين suna jayayya da gaskiya in ji Allah waje hadu biha za ka ga suna jayayya da gaskiya alhali wa sankara ha an kusuhum alhali zukatan su ran ya tabbata cewa wato gaskiya gaskiya ce me yasa suke jayayya da gaskiya din Allah ya ce gulman saboda zalunci ashe sunan da Allah ya gaya musu din nan shi ne sunan su fa man tare ba da zalika fa ulai ka mus zalimun ai ƙarya ne suka girgira ko sun sani kuma bayan da annabi ya hada su da Allah su faɗi gaskiya annabi ya kuma bai taɓa rashin lafiya ka za kaza kaza duk dai labarin da muka karanta din nan har kokawa da yayi da mala'ika mala'ika ya faɗa mar kafa daga ƙarshe wani su malamai sun ce ba har da zane ma danna masa yatsan tsaye a kan cinyar sai danna har abin da ya same shi ya same shi wasu riwayoyi suka zo da cewa ma kamar kafan yayi har abin da ya same shi ya same shi kurkunu wato irkun nata din nan da muka faɗa dai jiya to duka dai waɗannan ai zalunci ne tunda sun sani a cikin zuciyarsu suka zo da wani abu daban saɓanin abin da suka sani suka karanta a tauran wasu kana ta amfaso zulman wa ulwa zalunci da girman kai shi yasa ake musun gaskiya an santa kuma a cikin zuciya Allah ya kul ya musu sadaqa Allah Allah ya yi gaskiya yadda ka bi labarin nan har ma Allah ya ce kul fatu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin to da wannan labarin da Allah ya gaya maka ka gaya musu aka kore su fa buhitu da kuma duk labarbarun da alkur'ani yake zuwa da su a cikin wannan littafi da aka baka to babu labarin ƙarya a ciki qul sadaqallah ga ya musu Allah ya yi gaskiya to anan dan Allah ka taya ni duba akwai wasu mutane sababbi da suka fito wai bincikensu ya kai su ya gano musu cewa ma ka karanta alkur'ani ka gama garbi ya ce sadaka Allahu al'azim wa jijal dan Allah bid'ar gidan babar waye tambaya na gani bid'ar gidan tsohuwar waye Allah ya ce ya Rasulullah kun sadaka Allah ta ce sadaka Allah ai abu ɗaya kai ba kawo ciki ba shi kuma sifa ne Allah ne aka faɗi sifansa sadaka Allahu al'azim Allah mai girma ya yi gaskiya. so ake a ce Allah ya ƙarya mutum ya gama karanta alƙur'ani ha yanzu ƙur'anin da aka ba da labari difet da aka yi da karawa da kwarai da annabi ya da yahuda kai su ƙasa har suka gajiya suka sallama suka tabbatar hakan ne Allah ce ta kul sadaqa Allah ce ce ne Allah ya yi gaskiya to duk sanda ka karanta Qur'ani labarin Qur'ani kam gaskiya ne ko ƙarya ne to don ka ji umarnin ayan nan da take ce ne sadaqa Allah har ma ka ƙara al-azim Allah mai girma ya yi gaskiya wai ka yi bid'a me bid'a ne duk abin da ba aka yi shi a cikin addinin musulunci aka leka Qur'ani bai da hujja Allah bai umurni a yi shi ba aka leka leka hadisin manzon Allah ba shi da hujja Allah bai umurni da shi ba man hadatha fi amrina hadha ma laysa bi duk wanda yake kiri wani al'amari a cikin wani abu a cikin al'amarin nan namu wanda baya ciki Allah sadaqul sadaqallah yana ciki ko baya ciki ba Qur'ani bane Qur'ani akwai wani lamari na addini ne ba da kai da kai Qur'ani Qur'ani shine addini ne shi yazo da bayanin addini to ya ce kun sadaqa Allah ya Rasulullah ka ce sadaqa Allah to ko al'azim din ne ƙarya ne ba sunan Allah bane don kayo Allah kirari ka kawo sifanta shi ke nan dai don ana sauki bid'a yan sauki bid'a kawai ka gama karanta alqur'ani ka ce Allah ya yi gaskiya akwai ƙarya ne a cikin qur'ani inna afdal hadisi kalamullah wa kitabullah ka tabbatar ka faɗa wai ka yi bida kai lakiyaye mu in dai ba abin da su suka tsara suka toya shi ba kai to ba sunna bane to annabi kuma yace man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd duk wanda yayi wani aiki wanda ba ku mulmu a cikin an mayar masa da Allah Allah bai ce kulsa daga Allah ba akan me Allah yace kulsa daga Allah ba don Qur'ani bane ya zo da wani labari Allah ke ce da su Qur'ani yayi gaskiya Allah yayi gaskiya to sai ka ga karanta Qur'ani kace Allah yayi gaskiya ko aya da ne ba ka jata sai ka ce sadaqallahu alazim ai da kai saboda Allah ne yake ka faɗi sadaqa Allah ne wallahi a karbi addini a wurin wanda suka san shi bayan tasha ba qul sadaqallahu ke ne da su ya rasulullahi Allah yayi gaskiya واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا معنى صدق الله في هذا Allah ya yi gaskiya a cikin wannan al'amari da ya faru tsakanin jayayya da Yahudu da shugabanmu sallallahu Alaihi wasallam akan wannan matsala ta abin da ya shafi annabi Yaqub. Ka jami'i ma a fara bihi, ya yi gaskiya a nan wurin kamar yadda ya yi gaskiya a cikin dukkan abin da ya ba da labari a cikin Alƙur'ani. Fattabi'u millata Ibrahima. ina umartan ku inda Allah ku bi addini na annabi Ibrahim ku bi addinin annabi Ibrahim allati ana alaiha wanda ni ba kan da nake cikin manzon Allah ku yahudu ku bi addinin annabi Ibrahim na gaskiya bayan wanda kuke yaba masa kun jingina masa jingina masa shi ba addinin sa wanda ni ma akai nake halifan addini annabi Ibrahim ya karkace ma'ilan ya karkace an kulli dini daga dukkan wani addini na ƙarya ila islami zuwa ga addini na musulunci duk wani addini na ƙarya addinin annabi Ibrahim ya karkace masa bai bai bai hannun inda hannun da addini yayi ba ya yi hannun riga da addini duk da ba na Allah ba sai yayi ina yayi ya haɗu da addinin musulunci yayi inda musulunci yake وما كان من المشركين ko kusa annabi Ibrahim bai zama cikin masu tara Allah da wasu alloli abu bauta ba ma'ana bai zama cikin mushrikai ba shi annabi Ibrahim akbar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari anna hadha tarima cewa wannan haramtarwa min qibal yaquba alaihi salatu wassalam ya zo ne daga annabi yaqub alaihi salatu wassalam ba daga annabi Ibrahim ba wa hadhihi ibadatul insani wannan kuma ibada ce ta dan adam yamna nafsahu min shahawati min shahawatihi alhalali ya dan adam yana hana kansa ma'ana wato daga sha'awoyi na rai abinda rai sai yake sha'awa na halal taqarruba ila Allah tabaaraka wa ta'ala saboda neman kusanci da Allah tabaaraka wa ta'ala yawa in ka fahimci abu in ka ci shi yana yawan saka kasala yana yawan saka bacci to in kana son ibada kana son kusantar Allah ai akwai wani abubuwa daban sai ka je ka yi ta amfani da su su ka ce ni dai bare ni ci wannan ba duk da halal ne saboda yana shiga tsakanina da ibada sai ka ce na ƙi shi raina ya ƙi shi lura da yana jawo ma cikas wurin kusantanka da Allah tare da halaccinsa to wannan daidai ne ba wanda ya hana ka kai haka taqarruban ila Allah tabaraka wa ta'ala amma fa ala isra'ilu kamar yadda shi annabi yaqubu yayi daidai ne wannan dama mun ce isra'ilu in annabi yaqubu yayi haka zalika haka nan kuma abin yake kullun da'ani duk wani abinci kana illan li abdillahi wanda ya zama halal ga bawan Allah ko wani bawan Allah idan kana hilal li abdillahi idza salaka ila hadratillahi tabaraka wa ta'ala idan yayi riko zuwa ga hadarar Allah tabaraka wa ta'ala duk bawan Allah da ya kama hanyar tafiya wurin Allah to dukkan abinci halal ne a gare shi illa ma harrama salihu ala nafsihi sai dai wannan salik yadda ya rike hanyar tafiya wurin Allah in ya haramta kansa wani abu wanda kamar yadda na faɗa ya ga zai shiga tsakaninsa da ibada mutumin da kullum ina ka kawo damun fura aka bashi in ya sha ranar duk kiyamun lailin da yake da saba yi to ranar kam sunan kiyamun lailin to ne to sai ce kai gaskiya ni dai kam na hana kai na in ma zan sha fura to sai a wani lokaci amma banda na tattare saboda in na shata tana hana ni kiyamun laili wannan ba wani abu ba wanda zai ce kayi wani abu saboda gashi qur'ani ya zo da annabi yaqubu yayi haka babu wani matsala a cikin to to wannan daidai ne illa ma harrama saliku ala nafsi sai dai abinda shi wanda ya rike hanyar tafiya wurin Allah ya haramta wa kansa ala nafsi mujahadatan li nafsihi saboda ya kan ransa dama ana so kai yaki da ranka annabi Muhammad sallallahu ran da aka dawo daga tabuka aka sha wahala wanda ba ta bai shan wahala irin ta ba na gargen rana safai su sha wahala an dawo ba daga dawowa annabi ya rada'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar kaga sun kwance damara suna sauke ajiye makamai ita yanar kuna sauke makamai kuna kwance damara ai ku kun sauke damaran ku mala'ikun Allah su ba sauke ba mu tafi mun dawo karamin jihadi za mu tafi babban jihadi suka ce sun lai wani jihadi ne kuma yafi wannan wannan wahalan da muka sha ina yanzu akwai yace jihadun nafs fiye ya kiranta ya dandake nafsunsa ya daina ganin kansa shikenan to wannan shine jihadi da yafi jihadi na kansa kane saboda duk jihadin ka na kansa kane in zuciyanka baki kamar na Firauna ne aka yi amma ka gyara zuciyarka ta kyau ta fuskanci Allah da shugaban halitta Annabi Muhammad to bukata ta biya inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalbu ala wa hiya al-qalbu ala wa hiya al-qalbu to ka gyara zuciya shi ne babba duk mutumin da ya aikata haka a wurin kokarin ya kan nafsinsa ya kashe ta ta mutu domin ruhinsa ya rayu wannan yayi daidai don ya ga wani abu na abinci wanda zai masa cikas wurin tafiya wurin Allah in yayi haka babu ne a mujadala lil ladhi min qabl an tunzal tawra ya hana kansa tun kafin wato a saukar da taura kabla an yati al fasl wato anan ya munasaba da shi kuma wa'in tan min qabl an tunzal tawra shi kuma min qabl an yati al fasl akbar ya hana kansa wannan abu mai daɗi ɗin na halal tun mana kafin fataki babba ya zo masa. Me fataki babba? Saduwa da Allah, saduwa da halal. Mani tare Allah ya yi kaziba min ba ji zalika duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah bayan wannan to wannan ba na magana da su bayan Allah masu riko da tafarkin Allah masu neman tafiya neman tafiya fadan Allah yace shi yake da da'awar musuli da da'awan wai cewa za a saduwa ila Allah tabaraka ta'ala zuwa ga Allah tabaraka ta'ala mutum yayi da'awan wai zai sadu da Allah tabaraka ta'ala amma bidon saloti ba tare da yayi riko da bayin Allah wai da zan sada shi da Allah ba wanda yayi wannan da'awa mutum ne yana ƙarya wai shi ya san Allah arifi ne amma waye shehin ga ya samu shedan ne kai daga nan ƙarya ta shigo ai kamar in kariya lillahi kadi wa kenan eh zai karbi wannan shi ma wa ulaika hum zalimun bidun su menene ah yace ah kamar in kariya lillahi kadi wa kenan bidawul usuli lillahi tabaraka wa ta'ala bidun suluki ba tare da yayi suluki ba yayi riko da shari'a kenan yace kuma wai zai tafi wurin Allah amma yayi waki da shari'a yace har yanzu kai a sallah kake akwai irin su ai wai kai har yanzu yanzu a sallah kake kai har yanzu a daukar littafi a gaban gaban malami ai karatu kake inda ya karatu littafi kake kai karatu yana ganin ka dan wahala wai shi ya san Allah a ka ka san shedan ne ka san manzon Allah ne wanda Allah yake ce masa wa qur rabbi zidni ilma shedan ne shehi ka kawai wa man kana la shehi shekhan lahu fa shedan shehu duk wanda bai da shehi rabbi ka canje da tsaruni da zuwa ga fadar Allah wallahi shedan ne shehi ka karka yadda ka zauna ba ka neman ilimi wai ai sai ka ka gane ka gane halaka ko kuma ka daina sallah a'a wallahi tallahi ka zama dan wuta kawai inda ka daina sallah saboda ma talakakum fi saqar yan wuta da aka tambaye su me yasa ku a kutar saqar qalu lam nakum minal musallin to sai kawai ai ba mu sallah bane to kar kai sallah zaka je ka zauna a saqar tare da su shaddadu da su fir'aunu da haman duka su ne abokan zaman ka Allah ya kiyaye na yi kawo zalimin wanda suka yi irin wannan su ne zalimai annabira wannan fashe da ne yake maganar nan kuma wasu kajiyo suna da'awan Shehu Ibrahim suke bi sun daina kallon sun daina riko da shari'ar kuma shi ne da yake wannan sharhi yanzu da duk wanda ya da'awa na wusuli da Allah amma ba tare da suluki ba riko da shari'a da ce kuma karbici ne الذين وضعوا الأشياء شروط سوني وإن ذلك أجي أبوها في غير محلها ما محل قل صدق الله شروط Allah ya ce gaske Allah ya yi gaskiya fattabi wa millati ibrahim hanifa kabe tafarki ibrahim alayhi salam hanifa wanda ya karka cewa dukkan addinin karya sai addinin musulunci al-insanu shawara ce shi na adam din da fa wala alamul akbar shi ne alam mafi girma shi ne ita ce shi ne halitta mafi girma a cikin alamowa da Allah ya halitta Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa al-ashya'a ya halicci abubuwa su jala a kasaman sai ya sanya abubuwan da wato tight tight suna da kashe-kashe a gare su halittun sai su a refe-refe aha wajala a kasaman ya sanya su kashi-kashi ismun kashi da a cikin halittunsa nuraniyar haske ne talla irin su mala'iku ba da ruhaniyai da kurubiyai wannan su haske ne zalla babu duhu tare da zuwa da wa arshuhum su wayannan halitta na na farko da da shehu ya kawo yace abincin su da suke ci zikrullahi wa ibadatullahi ambaton Allah da kuma ibada bautar Allah wa da qawli jinsihim lijinsihim saboda wannan yayi muwafaqa kenan da jinsin haske sallah kawai hom nuraniyar su dangin haske ne su wa kunu hom min jinsihim abincin su sai zama daga jinsin su nuraniyar wato kayan haske kawai aidan har yanzu wa ismun kashi na biyu a cikin halittun Allah khalaqahum Allah jismanina to kuma Allah ya halice su fara da jiki kal hayawanat kamar ina misali shi yake kamar dabbobi jiki ne kawai so kuma aishi hom wato abincinsu da suke rayuwa da shi muwafiƙin lijisiyar shi ma ya yi muwafaƙa da jikunansu da jikinsu jismaniyun su dama dangin jiki ne walai za inda hun a ibadatun waɗannan su babu ibada tare da su su kawai ainihin su ci ne sha da barbara ba san wata ibada ba da bacci shi kenan walai zanu shi kuma ɗan adam khalaqahu Allahu Allah ya halice shi ne fa jama'a fihi bainal jismaniyati war ruhaniyya sai ya hada masa duka biyu da jismaniya da ruhaniya sai Allah ya hada musu duka wa'incan da- layin dabbobi jismaniya zalla jiki ne kawai abincinsu wanda ka sani nan ba su san wani zikiri ba ba su san wani sallah ba ko zakka ko azumi ko haji wa'incan na farko kuma ruhi zalla ne kawai haske zalla daga zikiri sai ibada yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun ba fatara tsakanin eh, second da second a a mala'ika shi kullum ibada ne wani mala'ikan da Allah ya halice shi tun da ya halice shi ya sa shi ya yi ruku wa Allah tun da ya ruku bai dago ba tun da aka halice shi har a nade kasa ko bare dago ba kai ne in ka dan in ka in ka dan tsaya ka dan da kika gaji da tsayawa sai ka zauna ka huta in ka zauna kuma in an jima ka sai ka buƙaci tsayawa in ka dade a tsaye za ka buƙaci tattakawa in ka tattaka za ka za ka gaji ka buƙaci zauna ka huta in kana magana in dai ba rediyo ne kai ba za ka gani za ka buƙaci kai shiru ka huta shirun ma in yi yawa za ka buƙaci an yi magana ba cikin ya motsa ko to wani mala'ika kuma an tun da aka lice shi Allah ya yi su jira da yi su jira bai dago ba har a daɗe kasa kuma haka ba ga israfilu ba tun da aka kera ƙaho wai za a- wanda za a busa duniya ta gashin nan sai ce bari ya yi kes dai haka da ƙaho aka ce dakata har yanzu alƙiyamar za ta tashi jira mana da kake sauri ya ya kai yana jira yanzu hakan nan
Ina.
yayin da kai kuma kullum sai buri sai buri Allah ya yi Allah ya samu mu yi mu yi burin alheri wanda za mu gina ramin mu na na gobe na gaskiya barkan sai da rubuci sallallahu alaihi wasallam shi dan adam sai aka yi alice shi aka bashi duka dunshi kuma خلقه خلقه الله الله لسيد آدم وجمع فيه بين الجسمانية والروحانية يا الله هذا مثلا الجسمانية والروحانية بك دان آدم تنوري جبالي تنوري ملائكة أن هذا مثلا بك da jismaniya da ruhaniya ko aha a fa huwa aishuhu jismaniyun abincin dan adam abinci ne na irin masu jikuna muwafiqun li jismihi saboda yayi muwafaqa da irin jikinsa at'amu wa sharab abinci da kuma abun sha ba shi muke ci ba muke sha ko to wa aishu ruhihi zikrullah tabaraka wa ta'ala abincin ruhi dan adam kuma ambaton Allah kowa fa inda yana so ruhin sa yayi ci ya sha yadda jikinsa yake ci ya sha sai ya zama zakiru zakirin nan dai da wasu tsarena suna mara ganin mahaukaci Allah kuma yana ganin ba mai hankali irinsa. Allah zakirin yana yana faɗa zikiri a kan layi yana tafiya me ake ce mai mahaukaci. Allah kuma yake inna fi khalqi samawati wal ardi wakhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab wa ana li ulil albab inda Allah wa ay mai kwayar hankali alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah ta mai kwayar hankali karfan shine mai zikiri a tsaye mai zikiri a zaune mai zikiri har a kwance zaki mai ransa da a tsaye da a zaune a kwance duk na kwada zikiri yake haukaci ko a wurin su wani annabi da yin kurun la kazina a tsaye kuru majinu ban ba ta yawa sai sun ce muku ma'aukata sai sun ce ma'aukaci a wani wuri sai ya fassara ɗan ya faɗi suwaye masu cewa ma'aukacin annabi sai kurkurun la حتى يقول المنافقون أنكم منافقون وما شاء الله دوا har munafukai suke a shike nan sunan ya fito ashe mai cewa mai zikiri mahaukaci waye ne munafiki dama kuma shi ba ya yin da yawa yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila to wata cikin suratul nisa'i sifan sa kenan wai shi kamin riya yake yi baya zikiri illa qalila inda Allah wala yadhkuruna Allah illa qalila kai da yake zama ku bace babu kai kai ta zikiri wani da tambaya annabi ya sallallahu alaihi wasallam ne sanni ne kam in samu hanya duk sai aljanna kawai duk biye biyen nan in a nade min su kawai in samu shortcut annabi ya ce wannan kake ne ma yake la yazalu lisanuka raqaban min zikrillah je ka a rayuwarka kar ka gushe kullum harshen da yana ɗanye sharaf cikin zikirin Allah kar ka harshe ka gushe kullum ɗanye wurin zikirin Allah kawai mana annabi ce je ka zama zakiru kawai shi ke nan kar ka zama gafilu ba ta ƙur'ani ce ba da ce a can ƙarshen larari wasu rabbaka ka kai zikiri ka kira sunan ubangijinka ƙarshen ayan ne wala ta kun minal gafilina kar ka zama gafilu mana ka zama zakiru kar ka zama gafilu واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول في ولا تعي ولا تكن من الكافرين. وأن أدم Allah ya masa wannan ruhinsa abincinsa zikirin Allah. Kaga ya samu na wa'incan, ya samu kuma na zuwa na wa'innan. Li'annan ruhaniyun, domin ta nan ɓangaren shi ɗan adam ruhani ne dangin mala'iku, a can kuma dangin dabbobi. Fai za ja hadal insanu na sau, idan mutum ya yaƙi kansa, ya yaƙi ransa, hatta ta haraha, har ya tsarkake ran nasa min jami'in shahawati daga dukkan abubuwan da rai take sha'awa ya yaƙe ta ta daina lahika bin ruhaniyi na tsaye riski masu wato ruhaniyai irin su mala'iku kenan sai kaga dan adam wane mala'ika ma fasara min jinsil malaki sai ya dawo cikin jinsin mala'iku wa huwa khairun minhu kai sai kaga dan adam ma in ibadarsa ta yi yawa in da tafiyarsa cikin halala ta yi yawa sai kaga ba ya kara mala'ika ba fa yujadu sai ta ana samu famin albashar cikin ɗan adam ya cikin ɗan adam man huwa khairun min almalaikati wanda ya fi malaika wallahi akwai mutanen da waliyan Allah da wanda sun wuce gaba suna sallah Allah har malaiku suna bin bayan shi saboda ƙarfi har malaiku bar ta aljanu kan suna zuwa su kabbarta a bayan shi kawai malam in kai kai kai kan Allah na duba sai dai shaidanu ne za su biyo bayan ta. Eh akwai wanda shi saboda zuciyar ta lalace ta ƙenace. In yi in yi yi gaba sai dai shekaru su biyu. Idan ta gala bishawa ta nafsihi ɗan adam in ya shagaltu da soye-soyen ransa hatta a ba ta ruhaniyatahu har ya kashe ruhaniyarsa bitti bayi hayawaniyatihi ta hanyar jin dabbanci ɗaya ɓangaren nasa shi kenan bai siru ka annahu yin jinsin hayawani sai ya dawo kamar yana cikin jinsin dabbobin kawai shi kenan Allah ya ce shirin ko aya in hum illa kal al'adi to din nan ba komai bane ba sai kamar dabbobi suke kamar dabbobi suke bal hum azal kai sun fi ma dabbobi inji Allah lalacewa kama kala fil ayati kamar yadda ya fada a cikin aya na alqur'ani wa minhum zaliman li nafsi yana da cikin su akwai wanda ya zalunci kansa cikin mutane cikin yan adam za ga wani gafa abu ba wanda ya bi ba sai zalunci kansa da kansa yayi abun da ya kasa shi wa minhum muktasib akwai kuma yan tsaki sun wannan wanda ya cuci kansa amma ba su kure ba wa minhum sabiqun bil khairat akwai kuma da tsere da alkhairai misalin su mala kama a kawo katon katon ne na kudade wannan katon ɗin yan dubu dubu da katon ɗin yan ɗari biyar biyar da katon ɗin yan ɗari biyu da katon ɗin yan ɗari ɗari da yan hamsin hamsin yan ishirin ishirin yan goma goma yan biyar biyar kowanne katon ɗinsa ɗaya ɗaya ɗaya da aka ɓalle katon katon ɗin aka dama su gaba ɗaya kudaden ga su aka watsa a masallacin nan aka ce mu yi wawa a cikin mutanen wai wani sai rika ɗauka ishirin ishirin goma goma biyar biyar kuma fa duka akwai sai rika tsintan irin ya rika tsintan irin waɗannan da Allah wannan bai cuci kansa ba to shirya to zalimin nafsi kenan Allah ta minu muktafi wa ina wani misali da abin da kowa ya fi sani ne in na kawo babin addini kam wani bare fahimce ni sosai ba to sai na biyu shi kuma da ya zo ga sun kai na ganin kuna nan ba ya rika ya rika tsintan yan ɗari biyu da ɗari ɗari shi kuma baya in ya zo in ya zo abin nan ma ishirin da biyar da goma baya ma kula su tura su yake sai rika tsintan ɗari ɗari da ɗari biyu shi wannan shi kaga ai tsaka tsaki ne bai ya fi dai wancan wawan ka to na ƙarshe sahibin bai kairati shi in ka ya ɗauki ɗari biyar ma sai in bai karo da dubu ɗaya wasu sahibin bai kairati kenan to haka ake so a addini malam a addini haka ake so ka zama ka za mu zama yadda wa'annan suka zama addini muka zama sahibin kawai zan je kawai aljanna kawai ai malam sai ka ganka ga kai ga wildanul mukhalladun kawai suna yawo kanka da kofuna kawai suna mika maka kana sha eh mana saboda haka so haka dai abubuwa suke fazalimu shi wanda ya cuci fazalimu da nafsi wanda ya cuci kanta shine mai ta ba sha'awa ce dan adam wanda ya ji soyayya soyayyen rai nama kawai a ci nama a sha kayan daɗi a samu mata a yi kaza shi kawai wannan shine damuwa wanda bi soye-soyen abun sarrai kawai kyawa wannan shi ne zalimin yafi ya bi wannan hatta a mata ruhaniyar bil hayawaniya ya bi wannan ya kashe ruhaniyarsa da hayawaniyarsa mana ɓangaren dabbanci ya danne ɓangaren ɓangaren mana'ikanci ɓangaren ruhaniyar ɗan da ya kashe shi murus sai koma mai tsintar ɗari biyar biyar goma goma kaga ya kashe kansa ne ko zalika huwa alladhi qala fihi inhum illa kalala wannan na wannan kashin kina ka Allah ya ce irin su da Allah ya ce illa kalala su ai ba komai bane face kamar dabba ko bal hum adal Allah ya kai sun fi dabbobi ma lalace wa qala sai Allah kuma ya faɗa a cikin su ulaika hum sharrul bariyya waɗannan su ne mafi munin halittar Allah wanda ya zama zalimin nafsi kenan wa zai rabu kafi Allah yake a cikin su akwai wanda yake tsakatsaki wane ne dan tsakatsaki bi an bi alil tagala bi shawatil hayawaniyyati taratan shi da wanda wani lokaci da yana sha'awar abubuwan dabbobi shi sha mai komi mai daɗi namomi a cikin ya abu ba na tara mu bane ba amma shi in ba wannan ko kata zai ya samu saboda ya zama ya dabbantar da kanta ba wai a yana zaune Allah ya kawo a yi in bai a'a dole kawai ai kawai ko kawai hanya kawai ko milauji ya kamo shi hawa ne kawai akwai irin zuwa da haka zai je ya yi sana'o'i masu kama da halal da wanda suke kama da haram duka zai yi tambola zai wasa da maciji zai yi duk abubuwan da ga sunan yin nau'an majjananun yaƙi ne don da ya samu kawai ya je ya kamata ya je ciwo abun daɗi kawai shi kawai. Kawai amure kawai, akwai yin ɗan amure. Ba zai taɓa yin tattali a ajiye wa kansa a cikin yana buɗe zai samu na a wani kawai. Shi ke nan, damuwar da kenan. So, akwai wanda su yaga wani lokaci a ci daɗi. Wata rakan wani lokaci kuma bi ibadatin lahi tabaraka ta'ala, ta dan shi ya karkata wurin ibadan Allah da shi ne ɗan aka tsaki duk boye gulɗan boye fayudan ko akwai irin su to wannan shi ne faɗin Allah wa kala ta'ala shi yace Allah yana cewa kaladu amaran salihan wa akhar sayyi'an akwai irin su suna kaba suna cuɗanya kyawawan ayyuka wasu ayyukan nasu kuma miyaku akwai irin su a cikin mutane amma su kam Allah ya ta'ala Allah an yatuba alaihi irin waɗannan Allah ya zata ya karfi gafarsu. Wata zuwan sa'adu ubin karati akwai kashi na wanda suka tsere da alkhairai. Waɗannan to kuma da harro'a sun tsarkake ransu min shahawatin nafsi daga soye-soyen rai a ta'amatun nafsa har suka kashe ransu bi kulliyati gama kida suka kashe ta murus fa fanau fillahi suka yi fana'i cikin Allah wa bakau suka kuma yi bakari dama an yi fana'i to ayi bakari kar ka yi fana'i ka tafi gaba da a a a hada duka biyu da shari'a da hakika a hada to shine za a samu ne tahaqqu za ka zama almutahaqqiq amma ka doge hakika zalla za ka za ka kanka an kara za ka jika a layin jindigai shari'a zalla kanka an kara za ka jika cikin fasikai to duk mutumin da yake shari'a zalla ya kekashe a kanta to za ka tarar wallahi a duniya bare zai ciyar da kowa ba daga matarsa sai babansa da ƴaƴansa wanda ba su balaga ba ɗan sa ma in ya balaga ba daga ranar zai kore shi sai kai mumin nan ba mu mun yi karatu shari'a ta ce wanda ya wata banciya daga uwata da ubana sai ɗan da na aifa shi ma wanda bai balaga ba to kai yanzu makwabci na ne kar ba wani zai ce ban na ba ba ruwansa da cewa akwai babin musulai isani dan uwansa a babu ba wanda ya daura ne za ka babu kai ba wani karfin da zan ciyar shi ke nan ka dawo wani shadda kawai ka da ka bature in za ka zo gidansa ba ko ta yi kari da buzuri in ba haka ba za ka za ka fara da yunwa ba ruwansa haka yake ko ba ka bane bature yake eh haka yake to saboda haka a takaice waɗannan su ne wanda suka tsere a cikin alkhairai gaba ɗaya wa bakau suka ka da suka yi baka'i bayan bana'i ulai kan khairul bariyati su ne mafi fati fita hadin umma wasalik shi saliki wanda ke riko da shari'a bi mujahadati lil nafsi tanyan ya dan ransa nan wa man i'a an shahawatiha da hana ta to yato ranta ta jido millati ibrahim to shine mai zan tafarkin annabi ibrahim sadaqallahu fi ma akhbara Allah ya yi gaskiya duk abin da ya bada labari annaman an faɗa jami'a ma indahu cewa duk wanda ya ciyar da duk abin da yake tare da shi na dukiya to na la muwasalatin Allah ya baraka ta'ala wannan shi da zai samu saduwa da Allah ya baraka ta'ala amma kana ana nema a bayar don Allah kana zaro kuɗi kana neman wanda yake ko zama ko ba baya ita ma ruɗaɗɗiya wai shine zaka ba wa Allah abada Allah abaka yau da adalci mana bawan Allah haka dai halin mai ne mun sani da sai ka ba da duk abin da Allah ba da dama kayan sa ne ba na gaba ne in ya nema ka dauki ka ba shi kenan eh aha saraka Allah kuma akbara anna man anfaqa jami'a ma indahu qalan wa zalatil muwasalati lillahi tabaraka wa ta'ala man kana lillahi kana Allah da wanda ya zama wata ya zama da kansa Allah to Allah ma ya zama nashi shikar duk inda kake Allah ne zai kiyama ko ba ta Allah zai kiyama a cikin lamarin fattabi'u millata ibrahim fattabi'u idan millata ibrahim dan haka ku bi tafarkin ibrahim allazi aslama amwalahu lil-tayyib wadda ya wadda ya mika dukkan abin da ya mallaka ga wasu baki guda biyu da yi waladahu lil qurbani ya bada ɗansa kuma gaba ɗaya ya yarda da Allah yake yanka shi saboda neman kusanci da Allah. Wa nafsahu lin nirani ya bada kansa kuma ga wuta. Da aka ce za a jefa shi a wuta mala'iku suka zo Jibril ya zo ce Ibrahim tana son taimako ce amma idan ka fara kun karanta ai. In da wuri ka ne bana bukata. Ita ba wuri na ba wurin Allah ita Allah kuma yanzu ka fi shi sanin halin da nake ciki ta ka roƙe shi shi ta ilmuhu bi hali yughnini an su'ali sanin sa da halin da nake ciki ai ya wadatar mini da na gaya masa kana ji ka fi shi sanin me nake ciki ne za ka zo ka gani in gaya masa akan kenan bai sani ba malam kai ba haka kake ayya ai mun san yadda muke da ka zo ala sai raki malam duk duk da so da gudu ba zuba nema yake ma ba wai a'a an zo za a kawo gurma ya kore ku ba a'a rarar ku da ihun da kai a zo jama'a jama'a ba ku gani bane ga jama'a ku zo jama'a sannan Ibrahim ba ka yi mishi Allah zalla kawai ba ruwan da kowa aha halifan inda Ibrahim ya karkace addinin sa ya karkace wa dukkan wani wato addini in ba musulunci ba ma kana da mushriki annabi ibrahim bai zama cikin mushrikai ba ibrahim annabi ibrahim ɗin fara da lillahi ya ɗayantu ga Allah kada wa da shi kada shi Allah kada ya miƙa wa kansa in fara da lillahi wa da wa ja'ala kullama siwa siwa Allah ada aduwan lahu sai ya sanya duk abin da ba Allah ba ma'insa ne shi duk abin da ba Allah ba kawai maƙiyinsa ne. Waje ala kulla ma su wallahu su wallahi a duwan nan. duk abin da ba Allah ba maƙiyinsa ne me ya faɗa a Qur'ani fa innahum adu fa innahum adu li illa rabban alamin shi da shi ne magana kenan kowani duka maƙiya ne ba Allah ubangiji ba shi da kadai nake so ya hada tsareke da wannan hanya ne yajidul insanu muwafalat Allah tabaraka wa ta'ala zai samu saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala wallazina jahadu fina duk wanda suka yi kokari a cikin sha'anin mu inji Allah la wallahi na biyan da za mu shiryar da su subulana tafarkan mu wa inna Allah lalle shi Allah da ma'al muslimin wallahi yana tare da masu kyautatawa haka mu kokari mu hau makami maqamul ihsan don wato Allah ya zama tare da mu amma man ja'al usula ila Allah amma duk mutumin da ya da'awa wai ya samu usuli da Allah tabaraka ta'ala biduni hada dalili ba tare da irin wannan hanya ba fa huwa kazibun ke wace makaryaci ne kama dallat alaihi hadhihi al-aya wa yadda wannan aya sai nuni zuwa ga haka sai shara zuwa ga haka amma kana min al-mushrikeen nabi Ibrahim ko da wata baya cikin mushrikai kullama zakar ibrahima duk sanda Allah ya ambaci ibrahima barra'ahu min ash-shirki sai ka ya kubutar da shi daga shirka saboda shi wato wato majzubi ne a cikin annabawa shi kullum yana cikin fana'i kawai kullum yana cikin fana'i ai nawa muke ne kan za mu iya karanta ayan gaba goma saura minti ɗaya.
ta hauna shi kenan sai mu sai mu tsaya nan kawai in akwai abin nan sai mu duba a cikin rubuce kuma sauran gida wannan sauri kawai gani wannan na cewa assalamu alaikum mala da mata sharuwa lafiya Allah ya karbi wa mu amin da saboda na kabar haka assalamu alaikum na kira ne bayan azhar ko kafir la'asar kai fatiha da sura ya na zama ta take a dama fatiha da sura ake yi a nafilan ma ba wajen nafilan da aka ce karkai fatiha da karkai fatiha da sura sai takatarin fajr kare dama haka ne kai daidai ina ji shine nafilan bayan azhar ko kafin azhar kawai kai daidai dama haka in ba haka kake ba kuskure kake kai sai ka dawo yin haka daidai nafilan rakatul fajr wanda ake kafin sallah asuba ce malam ne hukuncin mutum mutumin da yana azumi yana shan taba ina ma da a ce bayan ya sha ruwa da yake shan taba. Aja ya dan bi. Ko? Yana azumi yana shan taba an yi wannan mai hankali ne kuwa? A duba kwakwalwarsa ne. Ke kila mahaukaci ne ba sani ba ne. Da yawa ai akwai mutane mahaukata ne ba su kansu ba su mahaukata ba ne wanda suke tare da su ba su mahaukata mahaukata ba ne. Ma in ba mahaukaci ba yanzu ai kana azumi kana shan taba. a kai shi ta da Allah duba ga kokolwarsa ita ta ba haramun ne ma ko da an kira sallah ma'ana rana ta ba ji haramun ne kai buɗe baki da ita belle ka shata kana azumin kuma buɗe baki ma kai da ita haramun ne sai ka bari in za ka tafi Allah ka shata to sai in ka sha ruwan kunna da abu na halal sannan ka kora saba kai ba ina umarni bai ba wani na gaya ma ne irtika ba kafin zararai ne. Wani malam ne wannan?
Shisha.
Ne shisha.
Wani abun shaye-shaye. Ana faɗa Wai abubuwan malam shan shisha wai haram ne ko alal. To ban san abu ba. Me yake yi na shashi?
yana sa zaran Ha, bugarwa kuma ai ba yana tambaya.
nishaɗi.
bugarwa ta wannan da yake kullum muskirin haramun duk abu mai bugarwa haramun ne Eh, giya ne kawai malam Eh, giya ne kawai Eh. wanda yake malam ni ne dai dai tin dai tintuwa a jeji ya zan yi da tintuwa ita ce ita bincika Kai, ina shan wahala wallahi Ah, Assalamu alaikum Allah fata an sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin eh alayya ne dole kai kai ba jeji ba ko a cikin ranar kai tuntuwa in dai abu ne wanda mutane da ake da shi kaje ka samu waya waya cikin rami kaga san waya ne ba sai ka da bai yawa amma ina cikin ramin wani abu ne wanda dama cikin ramin kake samu sa ka samu wannan kuma Allah ne ya baka kullum ma kullum ma da da halala kai ba abin da za a yi malam don tsakiyar jeji ne ka je ka samu keke a yare ka ce ai wannan keken faduwa daga yi daga sama kawai ka nuna shi kawai in baka samu ba an fadi yadda za a yi ka kai wa kawai hukuma malam da su ba ne na yi alwala to lalle ga garba gara mai dai alwala da shayi wanda aka sha aka sa masa lipton da madara amma ba su da na yi alwalar da yi sallah ban sani ba sai bayan la'asar da da su yaya a sallolin ka gaba daya malam in dai wanda da wannan alwalar ne kan yi to gaskiya babu su ki sallolin idan in kuma sauran na asuban ne kawai kai da kai alwala ban sani ba da shayi mara shuga ne sai daga baya ka gane tabbas sauran idan sai sai da bakin ba shayi ne malam har da madara da lipton amma kai alwala da shi ko baka kuma da bakin ba ne sai alwala kamar guduri to sallan dai babu ita eh alwala da madara kam shayi da madara kam babu sallah alwalan ba sai ba da sallah sai ka biya in kuma duka salloli har la asa kai da wannan alwalan kai to gaskiya sai ka saki su assalamu alaikum malam da madan ka sha alwala sai Allah saka tambaya ta cikin mutum zai iya yin lazumi kafin ya yi sallah wace sallah wace sallah sai ka faɗa ai ka ce sallar kaza sai mu ce ba lazumi da ba shi an yi sallar asubahi ake yi bayan sallar asubahi lazumi da ba shi in an yi sallar la'azar ake yi bayan la'azar ko to in ka kana nufin kafin sallar asubahi ne in ka za a yi tambaya kin ita in kafin sallar asubahi ne to sai mu ce ma akwai wani baji da aka yi a cikin ɗarikar tijjaniya wadda ake ma'ana ta kadimi misali za ka shiga wani abu wadda ba za ka samu damar yin lazumi ba bayan asubahi da an sallame asubahi daidai lokacin ne za ku shiga wani abu ko kai soja ne ko za a shiga yaƙi ko za a yi wani abu wani abu dai akwai larurai na ɗan adam ya halatta a yi ta addini a yi shi kafin sallah ne wannan wannan akwai kofar emergency a tijjaniya ka duba littafin maulana sharif ba sali a misali nazir ali ya kawo wannan magana da nake yi ai mun karanta wa littafin ai da yan uwa sannan ana saka dini na sallar la'asar kuna da wani mutum a wurin aiki kuma tabbas ana sallar la'asar ba ka da kayan da za ka yi lazumi sai aka samu ɗan break kafin la'asar kai an gane ya halatta kai saka dini amma haka kawai lafiya lafiya ka zo kai ai ka ji fatawan kaga akwai irin masu wannan iyayi da shi shige ka ji fatawan akwai wani abu mai zura ta dini ni ban taɓa yi mutum da na ga wani jami'a bari ɗan jarawa a'a kai a to bai gaba ba shi akwai wata malam malam ne ne mutum ne ana wazifa sai kaki ya zo masa zai iya fita ya zubar ko to zai iya fita ya zubar in ba a shiga a hailala ba in ya zama misali irin yanzu ana azumi kuma zai gane shi to misali ga kofar masallaci zai kashi ya je zubar amma banda in an shiga jama'a an shiga jawhara kan babu tashi in kuma ya kama dole ba zai iya ba kar ya bayu da abu ya koma ya haɗe shi to sai kar kar ya yi karatun jawhara sai tashi in ya kama dole kenan sai tashi ya jera karatun shi su suna yi sai tashi ya yi. ba so ana tafiya ana jawhara ne to wannan bayan dai wanda dukkan abin da ya faɗa ne na addu'a yace mutum ne yana azumi sai maziyi ya fito masa zai sha ko zai kai shi har zai kai shi in namiji ne mace ce in al'ada ya zo maka ita za ta ci gaba da ci da zai ci gaba da sha amma in azumin kai kai kai namiji saboda algumman wata ramadana cewa aka yi ba a ce ka zauna kai ta kirkan ba hakan za ka yi abu ka rike baki addinin da ya faɗa haka za a yi ba ma ya kai kawai ra'ayi kai kuma ka biya bayan da kai yayi yayi ka karba da hannu malami ne na ji na ji yana ja malami ne na ji yana jara wa almajirinsa a cikin jiwaye wai wai harafin da babu mai faɗansa sai shi shehu sai ya sai ya gaya musu wani harafi daban kuma wanda da so ni dai a jiwaye ban san wani harafi wanda babu wanda zai faɗe shi ba sai shehu da da Allah su dai na kare dai da shehu ba shi kadai zai faɗe ni ba sai shehu da me yasa shehu ya rubuta shi ya ci ba hannu ƙarya ne kawai da Allah wanda ya kiji ya karɓa mana ayyuka fata shehu ta jari radiyallahu anhu marasa lafiya mu da gidajen asibiti Allah ba su lafiya lafiya Allah ba ƙara mana lafiya ya kasuwanci kuma Allah ba sa albarka a kasuwanci Allah muna roƙonka masu noma da kiwo da albarka nomansu da kiwon su ya Allah muna roƙonka ba su neman ilimi Allah ka ba su mai yawa ya amfani da ya amfani da al'umma musamman Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatar sa alkhairi Allah muna roƙon ka biya kowa bukatar sa masu dauke da juna biyu Allah ka dauke su lafiya ka dauke kula da abin da za su haifa ya'yan mu da muka haifa da wanda za mu haifa duka Allah ka daura su akan hanya madadaciya da mu da su Allah shirye mu Allah ya raba mu da hanyar fitilancin zamani albarkar shi ta jami'in jama'an Allahumma salli ala sayyidina Muhammad حتى ذلك المستقيم وعلى آله حق قدره وبدائه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين